الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar lahadi talatin daidai ga watan juma da la'akira shekara ta 439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul faba'il kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na fabula ta arwalla hadisi na ƙarshe a baban hadisin umar Allah ƙara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin yatawadda فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين Umar Allah ya dada shi ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa babu daidai da mutum ɗaya daga cikinku ku jama'a ta musulmi mutumin da zai yi arwalla ya cika arwallarsa lafazin fayus bi gulwudu'a ai fayutimmul wudu'a domin lafazin al-isbab a larauci shine ma'anarsa al-itmam cika abu ka zo da shi baki ɗaya kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ubangiji ta'ala ya cika ni'imominsa akan ku wato ni'imomi waɗanda suke na bayyane da waɗanda suke na ƙuni to shine anan yace babu daidai da ɗaya daga cikin ku ku jama'a ta mu'minai mutum yayi arwalla ya cika arwallarsa cika arwalla shine kayi kokarin zawwa da ita akan sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ko da baka iya bambanta tsakanin farillanta da sunnoninta an gane ko tare da cewa yana da kyau mutum ya zamanto ya sani menene abubuwa na farillai a cikin arwalla wanda arwalla ba ta inganta sai da su ya san kuma menene abubuwa waɗanda aka sunnanta da abubuwa waɗanda suke na mustahabi a cikin arwalla shine anan yace babu daidai da ɗaya daga cikin ku da zai yi arwalla ya kyautata arwallarsa a ƙarshen arwallar ya yi wannan addu'a shi ne ashadu Allah ilaha illallah wahadahu la sharikala ina shaidawa ina tabbatarwa tun daga halshe na har izuwa zuciyata babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face ubangijin da ya halicci halittu wahadahu kuma shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin wato ayyukansa ko a cikin sunayensa da sifofinsa ubangiji ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kamar yadda ya ce wa kulil hamdulillahi lazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira shine yace la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ina a cikin zatinsa ko sifofinsa ko sunayensa ko ayyukansa wa ashhadu kuma ina tabbatarwa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawa ne nashi wa rasuluhu kuma manzansa ne maza Allah ya ce duk wanda yi wannan addu'a a ƙarshen arwallarsa illa futihat lahu abwabul jannati samaniya maza Allah ya ce sai an buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas a ranar kiyama yadkhulu min ayyiha sha'a zai zaba kofar da ya ga ta burge shi ta kayatar da shi ta nan zai wuce ya shiga aljanna sai ya darje kenan kamar yadda Hausawa suke fada gaba ɗayan kofa takwas na aljanna za a buɗa masa sai ya zaba wannan hadisi yana nuna mana wato kyautata arwalla da yin wannan addu'a a ƙarshenta sababi ne daga cikin sabubba na shiga aljanna a gobe kiyama sannan bugu da ƙari hadisin yana nuna mana adadin ƙofofin aljanna guda takwas ne kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa mana a wannan hadisi ya ce illa kuti hatilahu abuwa buli jannati samaniya face sai an buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas haka a wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yake cewa inna lil jannati samaniyata abwa fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun aw kama qala maza Allah yace lalle aljanna tana da kofofi guda takwas a cikin kofofin nan guda takwas maza Allah yace akwai wata kofa wadda ake kiranta da suna ar-rayyan maza Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa a ranar kiyama sai masu azumi ko da ka cancanci shiga aljanna in dai baka zo da ibada ta azumi to bayan da za a yi ka shiga ta wannan kofa a takaice wannan hadisi shi ma yana tabbatar mana adadin kofofin aljanna takwas ne tare da cewa ita wuta Allah ya bayyana mana adadin kofofinta a cikin alkur'ani kamar yadda yake cikin suratul hijr ubangiji ta'ala na faɗa laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsu ita wuta tana da kofofi guda bakwai to shine anan kenan malam na faɗa al-imamu tirmizi a riwayarsa ya dada Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin kenan bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce allahumma ja'alni minat tawwabin ya allah roƙonka nake ka sanya ni daga cikin bayi waɗanda suke masu matukar komawa gare ka da tuba lafazin tawwabin jam'i ne na tawwab idan aka ce tawwab mai matukar komawa ga ubangijinsa wato da tuba wanda da zaran ya aikata aiki na sako kai tsaye zai koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tuba shine anan yake cewa ya Allah ina roƙonka ka sanya ni minat tawwabina daga cikin bayi naka masu matukar komawa gare ka da tuba waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka masu neman tsarkaka game da duk kowane datti bayan da su a rayuwarsu kullum fama suke su tsarkake su tsarkaka game da duk dattin da ubangiji su ba da game da koma wani datti abinda Allah baya so baya kauna to don haka iya addu'ar kenan a wata riwaya an samu ƙari shi ma ƙari ne ingantacce na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai kenan wannan sune iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani a darasi da ya gabata wasu sukan ƙara a wannan riwaya cewa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin sai su ƙara waj'alni min ibadikas salihin lafazin waj'alni min ibadikas salihin wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka wannan ƙari ne addinin Allah ko ba a masa gwaninta iya inda aka tsida bawa nan ya zama wajibi ya tsaya kuma tare da cewa gaba ɗayan arwalla tun daga farkonta har ƙarshenta addu'a biyu ce kaɗai suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam farko lokacin da za ka fara arwalla ka ce bismillahi an gane ko ka ce bismillahi hadisin da ya zo game da yin bismillah a farkon arwalla shak nasir albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi sannan babu wani addu'a ta musamman babu wani zikiri na musamman wanda aka shar'anta sai a ƙarshen arwalla kenan mutum zai yi wannan addu'ar kuma mun yi bayani ita wannan addu'a ba sai ka daga dibin ka zuwa sama kamar yadda wasu in sun gama arwalla in za su yi wannan addu'a sai su daga dibin su zuwa sama wasu har ma sai sun daga yatsa sun nuna wannan kwata-kwata bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kawai iya abinda za ka yi addu'ar za ka yi za ka ji wasu sun ba da wasu addawo'i daban waɗanda ake yi a ƙarshen arwallah wannan duka ba su zo ba a sunna tare da cewa akwai wasu hadisai da aka ƙirƙira na ƙarya tun daga farkon arwallah har zuwa ƙarshen ta duk wata gaba in za ka wanke akwai addu'a ta ta ta musamman kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani a cikin littafinsa zadul ma'ad ya ce gaba ɗayansu waɗannan hadisai ne waɗanda kwata-kwata ba su da asali daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin yadda wai in za ka wanke hannunka idan za ka kurkure bakinka addu'ar da za ka yi shi ne sai ka ce wai Allahun maskini ka asan min hau da nabi ka saƙayen lazon abu adahu waya Allah ka shayar da ni kofi daga taukin annabinka shayarwa wadda babu kishirwa bayanta wai addu'a ce ta kurkure baki Allahun maskini ka asan min haudu nabiyika sakayen la rima a ba'adahu ko kuma laƙon a ba'adahu idan za ka shaƙa ruwa shi ma addu'arsa ta daban Allahumma arihini ra'ihatal janna wala turihini ra'ihatan nar waya Allah ka ka shaƙa mun ƙamshin aljanna ya Allah kada ka shaƙa mun ƙamshin wuta idan za ka wanke fuska sai ka ce Allahumma bayyabu wajahi binurika Allahumma bayyab wajahi binurika yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa ya Allah ka haskaka fuskata da haskenka ranar da wasu fuskoki suke yin fari wasu fuskoki su yi baki idan za ka wanke hannun dama sai ka ce allahumma a'adini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira wa ya allah ka bani littafi na a hannuna na dama ya allah kai min hisabi hisabi wanda yake min sauki idan za ka wanke hannun hagu sai ka ce allahumma la tudini kitabi bi shimali allahumma la tudini kitabi bi shimali ya allah kada wato ka bani littafi na a hannu na hagu idan za ka shafa ruwa a kai sai ka ce Allahumma ja'al ra'asi ta hata zillika yau ma la zilla illa zilluk idan za ka shafa a kunne shi ma akwai addu'arsa daban naman tata in za ka wanke kafar dama sai ka yi addu'a wai sai ka ce Allahumma sabbit kadami ala siradi yau ma ta zulul aqdam to gaba ɗayan waɗannan hadisai da suka kafar hagun ita ma addu'a ta daban gaba ɗayan waɗannan ba su tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisan ƙarya ne kirkira su aka yi aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali bai faɗa ba iya addu'a ta arwalla farko bismillah karshe mutum yayi wannan addu'a shine za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala باب فضل الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه قوله الاستهام الاقتراع والتهجير التبكير إلى الصلاة وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري رد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت, فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالص... حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التصويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه قوله التصويب الإقامة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة هلت له الشفاعة رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأش وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadula ta kiran sallah idan aka ce al'azan a larabci shi ne ma'anar shi al'ilam sanarwa kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can ƙarshen suratul anbiya fa'inta wallau faƙula azantukum ala sawa faƙula azantukum ai a alamtukum na sanar da ku kuma haka can cikin suratul araf ubangiji ta'ala na faɗa fa'azzana mu'azzinun bainahum allanatullahi ala zalimi fa'azzana mu'azzinu ai fa'alama mu'li kenan ma'anar al'azan a nan shi ma shi ne al'ilan ko ka ce al'ilan sanarwa haka can yake cewa kun ma'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru inna kuma da sarikun a shar'ance idan aka ce al'azan shi ne al'ilamu bi dukuli wakati salati bi alfazin maksusa sanarwa game da shigowar lokacin sallah da wasu lafuzza waɗanda suke keɓantattu hikima game da shar'anta mana kiran sallah shine sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga don haka haramun ne yin kiran sallah kafin shigar lokaci illa sallah daya daya ita ce sallar asuba ita kadai ce aka shar'anta mana kiran sallah guda biyu daya akan yi shi kafin shigar lokaci domin a falkar da mai bacci wanda kuma yake falke to a sanar da shi cewa lokaci ya fi kusa shigowa sannan kira na biyu kuma akan yi shi ne idan lokacin sallah ya yi alfijir ya keto kenan to shi ne a takaici anan malam ya yi baban da ke bayani game da fadula ta kiran sallah hadisi na farko a baban hadisin abu huraira allah ikara masa yadda na faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lauya alamun nasu mafin nida'i wasaffil awwal inda a ce mutane sun san irin ladan da ake samu da matsayin da ake samu a gun Allah subhanahu wa ta'ala game da kiran sallah wasaffin awwal wato da tsayawa a sahu na farko lafazin annida shine kiran sallah kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza nadaitum ila salati takhuzuha huzwan wa la'iba haka kuma yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah to shine anan yace lauya alamun nasu mafin nida'i inda a ce mutane sun san irin abin da ake samu na lada da girman matsayi abun Allah subhanahu wata'ala game da kiran sallah wasaffil awwal wato da sahu na farko cewa kayi dace da tsayawa a sahu na farko baza Allah yace thumma lam yajidu a ce ba za su samu ba illa an yastahimu alaihi sai idan sun yi ƙuri'a maza Allah ya ce lastahamu alaihi ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a misali masallaci ne za a buɗa ake buƙatar a samu ladanin da zai yi kiran sallah to a ce kai kana so ni ina so shi yana so shi ma yana so me yasa saboda gaba ɗaya mu mun san mahimmancin zama ladani yin kiran sallah to anan me za a yi sai a zo a yi ƙuri'a yaya ake yin ƙuri'a kasancewar a takaddu ake zawa a rubuta wata kalima a ciki ko misali yanzu mu uku ne muke bukata kowa yana so kuma babu wanda zai iya dangana ya bar ma dan uwansa to yaya za a yi to hanyar da musulunci ya tsara mana sai a zo a yi ƙuri'a sai a samu takadda guda uku tunda mu uku ne wannan takarda guda uku kenan biyu sai a bar su hakanan ba tare da an rubuta komai a jikinsu ta ukun sai a rubuta al'azan kiran sallah sai a dunkule su sai a saka su a cikin wata hula misali ko abin da ya kama da haka sai a ce kowa ya je ya ɗauko ɗaya duk wanda ya ɗauko takarda wadda babu komai kenan bai samu ba wanda ya ɗauko takardar da ke akwai al'azan a jikinta misali kenan wannan shi ya cancanta ya zamanto ladanin shi Allah ya ba an gane ku kenan shine a Hausa ake kiranta walawala kenan abu ne wanda kai kana so ni ina so shi yana so kuma ba wanda zai iya dangana ya bar ma dan uwansa kenan sai a zo a yi ƙuri'a a rubuta sunaye kenan a saka a wata hula kowa ya je ya ɗauko wanda yake da rabon shi zai ɗauko shine ake kira da alistiham kenan ƙuri'a kenan shine can cikin suratu safat ubangiji ta'ala ke cewa fasahama fakana minal mubhabi fasahama fakana minal mubahadi kamar yadda aka yi ƙuri'a game da annabi yunus alaihi salam lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa jirgi ya ringa tangal-tangal zai burkice da su suka ce to a cikin jirgin nan akwai wani bawa wanda ya ma ubangijin laifi ya guje masa a yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito a ɗauka a jefa shi cikin teku kihi ya haɗi ya samu abinci aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan annabi yunus aka sake yi ta faɗo kan shi aka sake yi ta faɗo kan shi dole aka ɗauka aka cilla shi ana cilla shi kifi ya haɗe shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa falata kama hulhutu wa huwa muli falata kama hulhutu wa huwa muli to don haka wannan ita ce ƙuri'a wadda shari'a ta tabbatar amma ba ƙuri'atul anbiya ƙuri'atul anbiya wani nau'i ne na diba an gane ko kamar yadda suke zawa da wani hatimi mai gida-gida an rubuta sunan sunayen annabawa a cikin gidajen idan ka zo wajen malami kana buƙatar aure ko wata kasuwa za ka fara ko wani aiki ne ko mai ne sai ka ce wai a bincika maka akwai alkhairi a ciki shine sai ya ɗauko wannan hatimi sai ya baka sai ya ce ka ɗora yatsarka a kan gidan da ka ɗora sai ya koma wata faji a littafin sai ya karanto labarin wannan annabi idan annabi ne wanda aka sha fama aka sha gumurzu wanda allah ya jarrabe shi da bala'i da musibu masu yawa sai a ce maka wannan al'amari na ka ba zai yi ba idan ka wanda an ɗan sha gumurzu sai ya ce maka ta wannan fa sai an yi aiki in kuma wanda ba a sha ba wahala da yawa to irin wannan sai a ce maka a al'amarin nan akwai alkhairi zai ita ce suke kira ƙuri'atul anbiya annabawa ba su san wata ƙuri'a in ban da wannan ba wannan ita kaɗai ce wadda shari'a ta tabbatar da ita wadda a hausa ake kiranta walawala kenan abu wanda ba zai iya rabuwa ba wanda kuma ba wanda zai iya dangana ya bar ma dan uwansa kenan sai a yi walawala wanda allah ya sa rabon shi ne sai a ɗauko sunan shi to shine anan yace inda a ce mutane sun san abin da ake samu na lada game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba illa an yastahimu alaihi sai idan sun yi ƙuri'a maza Allah yace lastahamu alaihi yace wallahi da sun yi ƙuri'a akan haka to amma saboda sakaki namu kuma da jahiltar karantarwa ta addini irin waɗannan abubuwa jama'a sun yi sakaki da shi musamman abin da ya shafi kiran sallah a irin lokata da suka gabata shi kiran sallah an ɗauke shi sai wanda ya rasa tudun dafa ba wanda kamar misali al'amura na duniya dai sun ja da baya a ƙarshe da in ka ga mutum kiran sallah to sai wanda ba shi da sana'a don haka aka samu wasu ƙabila daga cikin jama'ar mu suke kyamar kiran sallah kwata-kwata ake kyamar mutum ya zaman tola da ne kamar yadda wani dan uwa yake bani labarin wani dattijo ne yana da yasa take abubuwan da bai dace ba an yi mata nasiha an mata galgadi an ja hankalinta ta ki dinawa baban nata sai ya ce da ita to ai da a ce diyar shi take kaza gara a ce yau ubanta na dani daga ran nan ta dina da abubuwan da take saboda su abin kunya ne a cewa kai ladani ne saboda me yasa an san kawai ladanci sai wanda yake kaskantacce a cikin jama'a a irin wancan lokaci su ko basu san ba da cewa ladanci wata martaba ce ta daraja wadda Allah yake zabar wani daga cikin bayan shi ya rabautar da shi da wannan matsayi to kaga anan fa manzon Allah yake cewa inda a ce mutane sun san abin da ake samu na girman lada da matsayi a gun Allah subhanahu wata'ala game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai an yi ƙuri'a wanda sunan shi ya huto a bashi matsayin maza Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a to don haka waɗannan matsayi ne wanda ake rigaye-rigaye ko tsakanin ɗa da mahaifi bai dace ba a ce ɗa ya bar ma mahaifinsa in ma mahaifinka yake so ya zama lada ne kai kana so to a zo a yi ƙuri'a maganar ka dangana ka kyale shi a bai taso ba ko kun shigo masallaci kai da mahaifinka yana famar ya shige sahun gaba abin da ya rage wurin mutum daya kai sai ka daunin hashin shi ka rigaye shi ba maganar ka janyo ka bashi mahalli an gane ko ba maganar ko mahaifinka ne ka janyo ka bashi wannan mahalli me yasa saboda shi akan al'amari na lahira wannan rigaye rigayen juna aiki kamar yadda Allah ya umarce mu da haka fastabiqul khairat kuma haka ubangiji ta'ala na faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun don haka ku sahu na hurku wannan yana nuna cewa mai tsayawa a sahu na hurku yana da kwaɗai game da ayyuka na alkhairi don ba kowa yake dacewa da sahu na hurku sai wanda yake zauwa masallaci akan lokaci don haka a kullum akan aiki na alkhairi idan kana shigowa gaba to ubangiji subhanahu wata'ala ƙara matsayinka yake ƙara darajarka yake amma in kana da baya da baya to ubangiji ta'ala kuma mai da bawa baya yake a kullum in dai aiki na alkhairi mutum yana sha da baya to ubangiji ta'ala mai da shi baya yake kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka shine yake cewa wasu jama'a ba za su gushe ba suna komawa da baya har sai Allah ya mai da su da baya kamar yadda suka zaba to don haka shi ne a nan ya ce a ce ba za su samu ba sai an yi ƙuri'a manzan Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a tare da cewa akwai hadisi tabbatacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala saffil awwal ubangiji ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga jama'ar da suke tsayawa a sahu na farko Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu tsayawa a sahu wanda yake na farko illa kawai a sahu na harko bayan limami bayan limami shine yake da mutane waɗanda suke keɓantattu su ne waɗanda suke ulul ahalami wan nuha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa liyalini minkum ulul ahalami wan nuha yace ma'abuta hankali an gane ko ulul ahalami wan nuha waɗanda suke balagaggu masu hankali manzon Allah yace su kusance ni don haka shi bayan limami gab da bayan limami ba na yara kankana ba ne ba na manya ne kuma waɗanda suke masu hankali ma'ana waɗanda sun fahimci hukunce-hukuncen ibada musamman kenan abin da ya shafi malamai su ya kamata a ce sun tsaya gab da bayan limami to shi ne a nan sai ya ce walau ya alamu na mafi ta hajiri manzan Allah ya ce inda a ce mutane sun san abin da ake samu na lada wato game da ɗaukan garjin rana maza Allah ya ce da stabaku ilaihi ya ce da sun yi rigaye-rigaye zuwa gare shi abinda ake nihi da attahajir a larabci shine daukan garjin rana ma'ana lokacin da rana ta yi gumi amma me ake nihi da attahajir a nan shine sammako zuwa masallaci kafin lokacin sallah ka yi kokari ka je masallaci an gane ko da zarar lokaci ya kusanto ko kafin a yi kiran sallah to ka yi kokari ka isa masallaci ko kuma bayan an yi kiran sallah kai tsaye ka yi sammako ka je masallaci ba sai an fara ta da ikama ba sannan mutum ya shigo masallaci shine anan yace walau ya alamuna inda a ce sun san mafi tahajiri irin abin da ake samu na lada game da yin sammako zuwa masallaci za Allah yace lastabaku ilaihi yace da sun yi rigaye rigaye zuwa gare shi sai yace walau ya alamuna ma fil atama manzo Allah yace inda sun san abin da ake samu na girman lada game da sallar isha wasubihi da sallar asuba manzo Allah yace la atauhuma da sun je ma waɗannan salloli guda biyu walau habwan manzo Allah yace koda da rarrafe ne koda mutum baya iya tafiya sai rarrafe manzo Allah yace inda ya san abin da ake samu na lada game da sallar isha da sallar asuba manzo Allah yace da mutum ya je saboda ita sallar asuba da sallar isha suna daga cikin salloli waɗanda suke da girman lada a gun ubangiji subhanahu wata'ala don haka ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su da ambato yace walau ya alamuna inda jama'a sun san abinda ake samu na lada ma fil atama game da sallar isha abinda ake nihi da al'atama ita ce sallar isha domin ma'anar al'atama shine duhun dare sai ya ce wasu bihi wato da sallar asuba maza Allah ya ce la'atauhuma ya ce wallahi da sun je ma waɗannan salloli guda biyu walau habuwan maza Allah ya ce koda da rarrafe ne lafazin alhabu shi ne almashiyu alal yadaini war rukubatai tafiya akan hannuwa da gwiwoyi tafiya akan hannuwa da gwiwoyi a hausa shine ake kira da rarrafe ba jan gindi ba ake nihi abinda ake nihi rarrafe kenan shi ne ya ce walau habuwan koda da rarrafe ne maza Allah ya ce da sun je ma waɗannan salloli guda biyu a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadula wato ta kiran sallah cewa kiran sallah da sahu na farko abu ne wanda yake mai girman lada mai matsayi abun ubangiji subhanahu wata'ala don haka bai dace ba a yi sakaki game da su sannan hadisi na biyu a baban hadisin mu'awiya Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa almu'azzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama manzon Allah ya ce ladannai su suka fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama almu'azzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama ladannai sun fi kowa tsawo ga wuyaye a ranar kiyama ma'ana wuyansu ya fi na kowa tsawo a ranar kiyama Allah ya keɓance su da wannan sifa a ranar kiyama domin nuna matsayinsu a wari tsakanin ɗanduma da ɗan kabewa an gane ko a nuna cewa masu matsayi ne don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance su da wannan sifa ladannai idan aka tashi a ranar kiyama sun fi kowa tsawon wuya ta nan ake gane cewa waɗannan ladannai ne don haka wasu malamai suka ce ma'anar hadisin ma'ana sun fi kowa kusa da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama kaga wannan me yake nuna mana yana nuna mana fadala ta kiran sallah kenan abu ne wanda yake mai daraja tun daga ranar da kowa yake bukatar ya samu wata sifa ta yabo shine yinin alkiyama to ga su su Allah ya keɓance su da wannan sifa kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma wannan yana daga cikin abin da Allah ya keɓanci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kadai Allah ya keɓanta da wannan matsayi su ne za su tashi ladannan su kenan sun fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama sannan hadisi na uku a baban hadisin abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'a ke cewa lalle abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke fada masa yake ce masa inni araka tuhibbul ganama wal badiya yace lalle ya ce masa inni araka tuhibbu laganama wal badiya ya ce lalle ni ina ganin kai mutum ne wanda kana son kiwon kankanan dabobi kuma kana son zama a daji albadiya shine da zaman daji ya ce naga kai mutum ne wanda kana son kiwon kankanan dabobi kuma kana son zama a dawa ya ce fa'iza kun tafi ganamika in har ka kasance a cikin dabobinka aw badiyatika ko kuma a cikin jejinka fa azzanta lis-salati zaka yi kiran sallah yace farfa sautaka bin nida yace ka daga muryarka game da kiran sallah ka kuga yace fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah yace domin babu abinda zai ji muryar ladani aljani ne ko ɗan adam ko wani abu ma'ana dutse ko icce ko ma mai ne ne lafazin shai'un anan komai ya shiga ya ce illa shahida lahu yawon kiyama ba ce sai ya ba da shaida gare shi a ranar kiyama cewa lokaci kaza ya ji yana kiran sallah abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda ya ce wannan abin da nake faɗa maka sami itu hubin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama na ji shine ya faɗa mun haka domin shi ma abu sa'id al-kudri mutum ne mai son zaman daji mutum ne kuma mai son kiwon dabobi kullum yana da kankanan dabobi idan aka ce alganam su ne kananan dabobi tumakai da awakai shi ko duk wanda ya tara irin wannan sai zaman daji to shine manzo Allah ya ce masa in zaka yi kiran sallah ya ce ma abu sa'id ya ce ka daga muryarka wannan yana nuna mana ko kai kadai kana cikin tafiya a cikin daji in lokacin sallah yayi zaka yi to kai kiran sallah shine manzo Allah yace yace farfa'a sautaka bin nida'i yace ka daga muryarka game da kiran sallah ba kasa kasa ba zaka yi ka kuga yace fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah domin ba abinda zai ji wato murya ta ladani aljani ko dan adam ko wani abu wani abu kenan komai ya shiga dutsi ko icce ko ciyawa ko ma menene yace illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya kafa shaida akan shi ranar kiyama yace ya ji shi yana wannan zikiri Abu Sa'id al-Khudri yace naji wannan abin da nake faɗa maka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka anan abin da muke so mu gane shi kiran sallah haƙƙi ne na lokaci kuma kamar yanda aka sunnanta ma jama'a haka mutum shi kadai in a cikin daji yake zai yi sallah to sai an sunan an sunanta masa shi ma yin kiran sallah don haka duk jama'a wadda take haduwa a wuri in ta tashi yin sallah to an sunanta ta yi kiran sallah haka kuma duk wanda ya ji muryar ladani kenan zai ba da shaida a kan shi ranar kiyama kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a nan don haka malamai suka ce yana daga cikin sifofin ladani ana buƙatar ladani ya zamanto yana da ƙwarin murya a samu ladani wanda yake mai murya wadda take sosai wanda yake mai kugawa kamar yadda anan ya ce farfa sautaka bin nida'i ka kuga muryarka ma'ana ka daga muryarka game da kiran sallah kuma wannan yana nuna mana mazan jiya magabata yana daga cikin ɗabi'arsu da al'adarsu shine san kiwon ƙanƙanan dabobi sannan kuma da zama a daji musamman a lokaci wanda yake na fitina lokaci na fitina mutum ya kaurace ya shiga dokar daji yana kiwon kankanan dabobi shine yafi ya masa alkhairi kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku an yakuna khairu malil muslimi ghanaman yatba'u biha sha'afal jibali wa mawaqi al-qatar yafirru bidinihi min al-fitna aw kama qala maza Allah ya ce ya kusanta a ce kankanan dabobi su ne zaɓaɓɓiyar dukiya ta mumini ya ringa bin kan duwatsu domin neman ciyawa da inda ruwa yake kwantawa yana kiwon dabobinsa domin yana guje ma fitina da addinin shi saboda in fitintunu suka yawaita to abin da ya kamata mutum ya kaurace ya shiga daji an gane ko tare da cewa wasu malamai sun yi bayani wannan kenan ga wanda ya tabbata zai iya fadawa cikin fitina to wannan kaurace ma wannan fitina ya shiga daji shine abin da ya zame masa waji amma duk wanda ya san zai iya daukan wasu matakai to ya ci gaba da rayuwa a cikin jama'a domin alkhairin da ake samu game da zama da jama'a to wannan shine yafi masa alkhairi game da kauracewa wannan shine kenan abinda wato malam ya zo da shi wannan hadisi yana nuna fadala ta kiran sallah kenan domin duk abin da ya ji muryar lada ne sai ya ba da shaida a kan shi a ranar kiyama cewa ya ji yana wannan kalima kalimatul ikhlas kuma wannan yana nuna mana yadda mazan jiya sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kwaɗayin karantar da jama'a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Abu Sa'id anan yake karantar da Abdullahi ibn Abdurrahman wato ibnu abi sasa'a wannan sunna cewa ko kai kadai ne kana cikin daji in lokacin sallah yayi kai kiran sallah kuma ka kuga muryarka kuma sannan ya bashi fadlar cewa komai sai ya bada shaida akan ka a ranar kiyama hadisi na hudu a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza nudiya bis salati idan aka yi kiran sallah adbara shaytanu manzon Allah yace shaytani yakan juya baya da gudu da zaran an yaji an fara kiran sallah to sai ya juya baya da gudu lahu duratun manzon Allah yace yana fitar da iska idan aka ce durat iska wadda take fitar da ƙara idan aka ce kusa iska wadda bata fita da ƙara daga jikin dan adam kenan iska wadda take da ƙara ita ce ake kiranta durat to maza Allah ya ce idan aka fara kiran sallah iza nudiya ai iza shure abin nida'i kenan idan aka fara kiran sallah maza Allah ya ce adbara shaytanu shaydani yakan juya baya da gudu lahu duratun maza Allah ya ce yana fitar da iska hatta la yasma at-ta'zim sai ya kai mahallin da ba zai ji sautin wannan kiran sallah ba idan ya juya baya da gudu sai ya kai inda ba zai ringa jin wannan sauti sannan zai tsaya fa'iza ƙudiyar nida maza Allah ya ce idan an gama wannan kiran sallah a ƙabala sai ya dawo hatta iza suwi balis salati maza Allah ya ce idan aka fara ta da ikamar sallah adubara maza Allah ya ce hannu sai ya juya baya da gudu sai ya kai inda baya jin sautin wannan na ta da ikama hatta iza ƙudiyar taswibu maza Allah ya ce idan an gama ta da ikama aqbala sai ya koma dawowa maza Allah ya ce hatta ya haɗira bainal mar'i wa nafsi har sai ya kai yana jefa tunani da wasi-wasi tsakankanin mutum da zuciyarsa da zaran ka fara sallah sai ya zo ya yi ta jefa maka wani tunani da wasu al'amurra na daban ya ringa cewa uzukur kaza tuna abu kaza wazukur kaza tuna abu kaza lamma lam yadhkur min qabl abinda kwata-kwata ma ka mance da shi abinda ka ma fita daga sha'anin shi kawai sai ya ringa cewa ka tuna kaza ka tuna kaza ho lokaci kaza kai kaza kai kaza ya jefa maka wasi wasi manzo Allah yace hatta ya dhalla ar-rajulu ma yadri kam salla har sai an kai mutun ya rikici ya kasa gane wani shi raka'a ta nawa ce yake ciki wannan yana nuna mana irin adawa ta shaytani kenan wai maimakon ya yi baya da gudu hoye je ya tsaya a a in aka gama kiran sallar kuma sai ya dawo in aka tada ikama ya koma da gudu in aka gama kuma sannan sai ya zo sai ya ringa shiga tsakanin jama'a kana cikin sallar yayi ta jefa maka wasi-wasi ka tuna kaza ka tuna kaza ya ringa tunatar da kai kamar yadda wani lokaci wani mutum ya yi rami a cikin daji ya binne kudin shi kawai sai ya manta a ina ya aje wannan kudi ya buga ya buga yayyayyayi ya rasa inda ya aje wannan kudade irin banki ta mutanen da mutum rami yake a daji sai ya je ya samu ya yi rami idan ya yi rami sai ya aje dukiyar shi sannan kuma wani yakan dora wata alama alamar kuma wani lokaci bacewa take to shi wannan ya aje kudi ya rasa inda ya aje su ya yi ya yi ya gane wurin ya kasa ganewa sai ya zo ya tambayi al'imamu abu hanifa ya ce gata malam ya ce na yi ajiyar kuɗi amma na rasa inda na binne su abu hanifa allah ya ji kansa ya ce a ide tambaya ta addini wannan tambaya ta ka bani da ansarta kawai sai ya nace dole sai an ba shi ansa abu hanifa ya ce masa to idan dare ya yi ka yi arwalla ka yi ta sallah ka yi ta nafila da sahi ka zo ka bani labari ya tafi gida cikin dare ya yi arwalla da ya fara sallah a raka'a ta farko kafin ya kai wannan kawai shaidani sai zo sai yake ce masa ka je wuri kaza idan kai taki kaza hannunka na dama in kai kaza ka tona ka samu kudinka yana cikin sallar ya cire sallar ya je ya tona ya samu kudin safiya tana iya zo ya faɗa ma al'imamu abu hanifa don haka wannan wani lakani ne kenan in ka manta abu kana so ka tuna to fara sallah shaidani daman damar da yake so kenan ya zo ya samu ya ta tunatar da kai kaza da kaza da zaran ka kabbara sallah shine al-imamu abu hanifa ya bashi wannan lakani kaga anan shine manzon Allah ya ce mana hatta ya qira bainal mar'i wa nafsihi sai ya kai yana jefa tunani da wasi-wasi tsakanin mutum da zuciyarsa ya kulu yana ce masa uzkur kaza tuna kaza wazkur kaza tuna kaza lamma lam yazkur min qablu abinda gabanin haka baka tuna ba abinda ma baka tuna ba sai yace tuna kaza tuna kaza manzo Allah yace hatta ya dhalla ar-rajulu ma yadri kam salla har sai an kai mutun ya zamanto ya kasa gane wai shi raka'a nawa yi ta nawa kake to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadala ta kiran sallah domin abu ne wanda ke nisanta shaidani game da bawa yana nisanta shaidani game da bawa don haka yana daga cikin addu'o'in da ake ma kenan marar lafiya na ruqiya akan yi masa kiran sallah domin kiran sallah yana daga cikin abin da ke nisanta shaidani game da bawa shine kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake faɗa mana kuma wannan yana nuna mana adawar da take tsakaninmu da shaidani adawa ce wadda ba ta da wani fage wanda in an kai shi an kai karshe wato sai kiyama in kaga shaidani ya barka to ka bar duniya hatta da bawa in ya zo mutuwa shaidani zo masa yake manzo Allah ya ce cikin kowane lamari dan adam yake ciki shaidani sai ya halarce shi kafin ka fara aiki na ibada sai ya zo kana tsake tsakin aiki na ibada ya zo in ka gama aikin ya zo kafin ka fara aikin ya zo ya ringa ƙoƙarin ɓata maka niyyarka ka yi don ka burge mutane ka yi don a tara maka abin duniya in ka fara ibadar kuma ya zo ya yi ta jefa maka wasi-wasi ya ringa zawa yana raya maka wasu abubuwa da basu dace ba in ka gama ibadar kuma ya zo ya ringa sa maka ibadar nan sai ka fito ka faɗa ko sai ka gora ma jama'a in wani abu ne ka yi wanda domin ka ɓata ladanka don haka kowane hali da ka sani ɗan adam yake ciki shaidani yana halartar shi iya abin da yake zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da shaidani shine ambatan Allah subhanahu wata'ala na daga cikin shi shine fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da dukkan wani nau'i wanda yake na zikiri hadisi na shida ko mu ce na biyar a baban hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda ke cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa iza sami itumul mu'azzina manzan Allah ya ce in har kun ji ladani na kiran sallah fa kulu misla ma ya kulu ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa iya abin da ya faɗa shi za ka faɗa ba magana ƙari ko rage kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim umar allah ya ƙara masa yadda yake cewa na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa idza qala al mu'azzin allahu akbar allahu akbar qala ahadukum allahu akbar allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa allah قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال أهلكم الله أكبر الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وزع الله يتي أدخل الجنة أو كما قال وزع الله يتي إذن لاداني يتي الله أكبر الله أكبر سيتي دينك يتي الله أكبر الله أكبر idan ya ce ashadu an la ilaha illallah ɗayanku ya ce ashadu an la ilaha illallah idan ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah ɗayanku ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah idan ya ce hayya ala sala ɗayanku ya ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala fala ɗayanku ya ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ɗayanku ya ce Allahu akbar Allahu akbar idan ya ce la ilaha illallah ɗayanku ya ce la ilaha illallah manzan Allah ya ce sakamakon shi ita ce aljanna a gobe kiyama to wannan nassi ne a cikin sahihu muslim wanda yake nuna mana iya abin da ladani ya faɗa haka za ka faɗa ba maganar ƙari ba maganar rage iya inda za ku samu bambanci da shi a daidai gabar hayya alal sala da hayya alal fala shi in ya ce hayya alal sala ku yi gaggawa zuwa sallah kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya alal fala ku yi gaggawa zuwa samun wani babban rabu sai ka ce la haula wala quwwata illa billah to iya inda za ku samu bambanci amma duk abin da ya faɗa haka za ka faɗa ba maganar ka ƙara a ƙarshe in ya ce la ilaha illallah iya abin da za ka faɗa la ilaha illallah ba maganar ka ƙara cewa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane ko idan ka faɗa haka to baka yi ba iyayen da aka umarce ka kawo ce makaɗi da rawa domin iya inda manzan Allah ya tseda mu iya abin da ya faɗa shi ne za mu faɗa ba maganar ƙari Allah ba a yi masa gwaninta ba a shiga gaban Allah ko manzansa iya inda aka tseda ka nan za ka tsaya to don haka shi ne a nan wani ɗan uwa a masallacinsa ya ce a ai ba a faɗin wannan suka masa ca suka ce a ai ya hana ama annabi salati to tare da cewa galibin yawan masallatan daman ba waɗanda suka fahimci inda aka sa gaba ba ne su suna ganin wai ai ya hana amma annabi salati suka masa wani taron dangi to lalle duk da cewa shi ma yayi garaje su irin waɗannan masailikin mas'aloli ne waɗanda suke na ɗaliban ilimi ko kuma waɗanda suke ahlus sunna su ahlus sunna ko da mutum bai iya rubuta sunan shi shi dai famar da yake a nuna masa mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar shi baya da sha in a masallatan ahlus sunna yayin irin wannan baya inda za a yi a samu wata hayaniya amma waɗanda daman son zuciya da ra'ayi shine abin da suka sa gaba ko kuma abin da muka ga ana yi ba ruwansu da dalili to dole a samu hayaniya akan haka kenan dan haka shine anan yace faqulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa kenan kwatancin abin da ya faɗa ba magana ka ƙara ko ka rage don haka shi wannan nassi na hadisi ya nuna cewa wa iza qala la ilaha illallah qala ahadukum la ilaha illallah bakin daidai na manzo Allah ya tsida mu to shine yace thumma sallu alayya yace sannan ku yi mun salati kenan bayan kun kwaikwayi ladani sannan sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani salatin shine salatin da ya fito daga bakinsa salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid ko wata siga daban daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka yi ba na tunajina ba na nari ba ba wasu salatai ba waɗanda suke can daban waɗanda aka kaga aka shigar da su cikin addini shine sai ya ce fa'innahu man salla alayya salatan manzan Allah ya ce domin duk wanda ya mun salati ɗaya sallallahu alaihi biha ashara a sababin wannan salati ɗaya da ya mun Allah zai masa goma idan ka masa salati ɗaya ubangiji ta'ala ya yi alkawalin zai ma salati goma sai ya ce sun masallullah haliyar wasila sannan ku roƙa mun wato wani matsayi na musamman a gun ubangiji na idan aka ce alwasila wato wani matsayi ne kamar yadda manzon Allah ya fassara mana anan yace fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne a gidan aljanna yace la tambagi illa li abdi min ibadillah wannan matsayi baya dacewa face sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah bawa daya daya ne Allah ya tana dama wannan matsayi manzon Allah yace wa arju an akuna ana huwa ina fatan na kasance ni zan dace da wannan matsayi don haka ku roƙa mun ubangiji na ya mun dace game da samun wannan matsayi sai ya ce faman sa'ala liyal wasila duk wanda ya roƙa mun wannan matsayi a gun ubangiji na hallatu lahu shafa'a manzon Allah ya ce ceto na ya cancanta gare shi a gobe kiyama shine ma'ana hallatu lahu shafa'a ceto na ya halatta gare shi a gobe kiyama to don haka abin a jere yake kenan farko in mun kwaikwayi lada ne abu na biyu da zai biyo baya shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine mu roƙa masa wasila kenan ma'anar wasila anan shine matsayi ne na musamman tare da cewa lafazin wasila na ɗaukan ma'anar neman kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyuka na kwarai kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasila kamar yadda yace ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura wasila a waɗannan ayoyi guda biyu shine at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla bil a'malis salihah kusantar ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai to ma'anar wasila a wannan hadisi wato shine wani matsayi ne na musamman manzo Allah yace fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne na musamman a aljanna la tambagi illa li abdi min ibadillah wannan matsayi bai dace ba ga wani bai dace ba ga kowa in ba bawa ba daga cikin bayin ubangiji subhanahu wata'ala manzo Allah yace wa arju an akuna ana huwa yace ina fatan na ya zamanto ni ne zan dace da wannan matsayi sai yace faman sa'ala liyal wasila duk wanda ya roka min wannan wasila manzo Allah yace halat lahu shafa'a ceto na ya halatta gare shi a gobe kiyama al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi insha Allah ne ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك